دامنا تسمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أنقوى masoya shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan karatu namu mai taken wato haƙurin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ni bayani a irin haƙuri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai irin naka da bayya ma'ana kyauta da falala da abubuwa da Allah ya masa wanda Allah bai taɓa yin wani halitta ba kamar irin yin biyo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan karatu na mun sanya halka ta daya a madadin karatu mu na wasiƙin shehu karatu mai daɗa ƙarai wanda wani matsala ya sa wancan sati har mun sanar ba a samu an hauro an yi ba kuma wannan mushkilan har yanzu muna fama tare da ita amma insha Allah za mu fara kawo wannan karatu insha Allah kafin wannan mushkila ta zama ta warware kuma sai mu nemo na rana daban mu ci gaba da wannan haƙurin ma'aiki sannan kuma wancan ma ta ci gaba da zuwa. Yau muna rana ta yaushe, yau rana ta alhamis. Ashirin da tara ne ko? Da watan shawwal, ashirin da tara ko ashirin da takwas da watan shawwal. Hijiran shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. Wanda ya daidai da sha takwas da watan biyar 2023 miladiyan annabi isa alaihi salam wannan littafi mai suna allimu auladakum akhlaqar rasuli sallallahu alaihi wasallam ku sanar da yaranku ɗabi'o'i ta shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ne sauraro na tare da biye da mu insha Allah za mu ji abubuwa da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hakan bai ƙara mana ƙauna gare shi sallallahu alaihi wasallam malam ya fara da alfilm wal anat alfilm haƙuri wal anat da kuma bin abu sannu sannu ko da tabbata akan gaskiya yace alhilmu tsananin haƙuri shine musawu kulli khairin shine mabuɗin dukkan wani alkhairi tsananin haƙuri wa bidadamu fushi kuma musawu kulli sharri shine mabuɗin dukkan mene sharri Allah ya tsare إذا لم تكن هلوما فتهالم idan baka zama mai haƙuri ba a rayuwa to ka tahalan kai kokari ka koyi haƙuri kaliya da irin ɗabi'o'i kenan na annabi da shi kuma yake nasara sallallahu alaihi wasallam kadal halima ne kuna nabiya kace wannan wasu malamai suka ce hadisi ne wasu malamai suka ce a wannan kalma ne na tajriba wanda larabawa suke faɗanta ne haƙuri ya yi kusa ya zama annabi alhulumu alhulumu haƙuri yake shi ne kafin nafsi anil sa'ari shi ne kama rai rike rai rike zuciya da barin ɗaukan fansa shi ne alhulum a amma abu ka yi haƙuri kuma karka kudure da ka ɗauki fansa kafin nafsi anil sa'ari wa adamu muqabalatil azabi mislihi kuma da rashin mene wato wato fuskantar cuta da irinta asalin muƙabala shine a masa abu na cuta kai ma ka ce sai ka yi irinta shine ma'ana alhulmi ka kame gaban haka kamar wa Allah yace wa ila an ce alhulmu tajarru'ul jinn yace shine an ce haƙuri abin da ake nufi da alhulmu haƙuri shine tajarru'ul jawbi shi ne tantaɗa fushi, tantaɗa ƙarfin fushi, ka tantaɗa fushi ya zama kai da kama san shi ba. Amma al'anas, amma abin da ake nufi da anatu, fahiyar ta sabbutu shi ne tabbata a kan lamari, juriya ke nan, wata rukun ujula da kuma barin gaggawa. Ka irin da ka sa abu a gabanka, to kai ƙoƙari ka dawwama, ka kai, ka kai, kuma kar ka yi gaggawa. Ka san gaggawa shi yake kawo al'amura ya zama يا واتي بأسنا سرابا ومدح الله عز وجل العلماء والعلماء آه. فقال الله سبحانه وتعالى يا ودي من حقول الله يا حقول بكما ما تحقول فقال يشي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله بالمسي الله يشي ينا سما سو هذه فشي masu yakiya ga mutane Allah na son masu kyautatawa. Wala tattawul hasanatu wala sayyi'a. Allah ya ce kada wato wala tattawul hasanatu wato kyakkyawa ba ta yi ɗaya da mene wala sayyi'atu da kuma mummuna ba za a taɓa ce aiki mai kyau da mummuna ya zama daidai. ibadin da siyasan idan al'amari ya taso maka ka ture wannan al'amarin da abin da ya fi kyau na kama shari ku kai kai kokari sai alkhairi wannan duk ɗabi'o'i ne na shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walamma nazala malam yace yayin da ya sauka menene ya sauka qaulullahi تعالى فدن الله تعالى ده الله يسي خذ الأقوى وامر بالأرش الله يسي تركها أولي تركيها أشياء يا رسول الله وامر بالأرش فيسمى أمري بمنير بشكاوان أوش فيامر بالأرش وامر بالأرش warin da anin jahili da kuma kai da kai da bari jahilai idan mutum ya ma jahilci ka share shi kar ka kula shi ba kowa ne yi magana za ka amsa masa wannan na daga cikin ɗabi'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wanda aka gaje batar da mutane wannan la ba ka fito a wayar da kai wa mutane ko ta hanyar da ake cewa rabbi ko ta martani ko ta kuma gamsasshen amsa wanda yake mai amfani. Salam Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibrila alaihi salam. Annabi kira Allah tabbata a gare shi ya tambayi Jibrilu kiran Allah ya tabbata gare shi. An ma'anaha game da ma'anan wannan aya uzul afwa wa min bil urfi wa min al jahil. Ka riƙi a shi ya Rasulullahi dama wannan halinsa ne ya min bil urfi kai umurni da aiki mai kyau wannan halinsa ne warin an jahili kada ka dinga kula jahilai wanda ba su da ilimi ko wawaye wannan halin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu ana gaya masa ne yayi amma manzo ake magana to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi gina jibril me hukunci me ma'anan wannan aya fata ne yake an tafsila man kadaka ma'anan yin yafiya da ilimi mai kyau shine duk wanda ya ga zuwa gurin ka kai ka je masa wanda bai kiran ka a waya kai ka kira shi wanda bai kai ka kama kai ka kai ka kama an gane yawa yace to wa an tudiya man haramaka ka kuma ba mu wanda yana ka wanda ya baka to kai in ka samu ka ba shi shine ma'anan aya wa ta'fu amman zalamaka ka kuma yafe mu wanda ne ne yake wannan shine ma'anan khuzul afwa wa min bil irfi wa an alzawi wannan shine halin shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da zaka ga rabbi da zaka ga ake yi to zamani ne zai shirya da wawaye kasu rudu ko ita ma rabbin ba a so ta wuce misali kar a bari wawaye ta shagalatar da mu kullum rabbi kullum rabbi ba mu karatu wanda mutum zai san farillai wanda zai san ɗabiyoyi irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam والظلم طريق يهد الله في عقولي انا من عقولي wani ɗabi'a ne wanda Allah yana son sa kuma yana son yayi yubu Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Allah mai girma da buwaya yana son mai haƙuri da shi da annabinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan haka ana son zama masu haƙuri inda ma ja wafdu Abdul Qais yayin da rundunar Abdulkais suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam karuban nabi nabi sallallahu alaihi wasallam minhu ashadd Abdulkais yayin da suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani daga cikin su da ake kira wato sai kusanto gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira al-munzir bin Aisha shi ne abdulkai wa mada'un sa'ila annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka zo annabi ya zo kusa da sallallahu alaihi wasallam annabi da ya zo ya kusanto kusa da su sai ya zo gun abdulkai dama rundunan sa ne suka zo gurin annabi sai annabi ya zo annabi ya ce inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah annabi ya ce lalle kana da ɗabi'o'i guda biyu wanda Allah yana son wannan ɗabi'o'i annabi ya ga ma Abu ma Abdul Qais lokacin da bai musulunta ba sai annabi ya ce al-hulmi wal ana wal ana annabi ya ce kana da tsananin hakuri kana da kuma bin abu abu ɗaya ba ka gaggawa kana da tabbata akan lamarin ba ka gaggawa annabi ya ce lalle wannan ɗabi'a Allah yana son yayin haka tsananin haƙuri da kuma rashin gaggawa a rayuwa ta san yau abin da yake ta da mu kenan gaggawa a rayuwa fakana ya ce ya rasulallah sai ce ya annabin Allah ana a takallaku bihima amin layi da balani alayhima yace ni ne nake ɗabi'antuwa da wa'innan ɗabi'a ko kuma Allah ne ya halicce ni da su sai Abdul Qais yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam balillahu jab jabalaka alaihima yace Allah ne ya halitta ka akan waɗannan ɗabi'a guda biyu shine tabbata da rashin gaggawa da kuma tsananin haƙuri da rashin in an yi wa mutum shairi shi ma yau قال موسى الحمد لله الذي جبلني على على خصلتين وعلى سنتين يذبهما الله يذبهما الله ورسوله yace na gode da Allah da ya halice ni akan wasu ɗabi'u guda biyu wanda Allah yana son wannan ɗabi'a din na gode da Allah ya halice ni akan wannan wa qala al-asma'i asma'i yace la yakadu yastamu asharatu illa yakunu maqatil yace baya kusa mutum goma tauri sai ka samu akwai mayaka a cikin su wanda za su iya yaƙi za su iya faɗa mutum goma tare sai ka samu wato mafaɗaka a cikin su au aka tare ko sama da mutum goma da za su taru sai ka samu mayaka da ma su iya faɗa a cikin su goma ma'ana masu zafiro wanda yanzu ana masa abu ne yace amma wa yastami'u alfun laysa fihim halim amma da ka samu mutum dubu sun taru amma baka samu halima a cikin shi ba mai haƙuri mai wannan matsayi na tsananin haƙuri ma'ana shi haƙurin san baya fuskantar cuta ana ganewa da irinsa ba na a cuce da a ce shi ma ya yi ƙudure sai ya yi ramu ko irinsa ba shi ne halimu me yafiya eh sai mutum dubu taru da aka yi ma ma aka yi yace baka samu ne irin wannan ɗabi'an ɗabi'a da duk abin da ya tsada to ɗan kaɗan ne suke da shi masu ikhlasi ɗan kaɗan ne masu gode wa Allah ɗan kaɗan ne masu imani ɗan kaɗan ne kamar yadda Allah ke faɗa qalilan ma tazakkaru qalilan ma tuminu qalilan kaza kaza kaza Allah na ta faɗan kaɗan ne masu kaza kaɗan ne masu kaza kaɗan ne masu kaza in yasa ake ce kai kokari ka zamo daga cikin ɗan kaɗan domin in ka lura ko dukiya kowa na son dukiya kowa ne mai shiya yan kaɗan kowa na son mulki kowa ne ɗan kaɗan ilimi da kowa na son ilimi kowa ne mai shiya yan kaɗan da sabila da haka mu yi kokari mu zama mene masu haƙuri a zama zama daga cikin ɗan kaɗan da kuma rashin gaggawa a rayuwa. وقال أنا أنا بيت وجدت العلم ansarani min rijali bisa yake nufa ana bace ni fa na samu hakuri tsananin hakuri da rashin sakamakon mummuna da mummuna ni na kane shi da shi ne mafi taimako na akan a tara min mutane rijali akan a tara min mummuna mutane ni ne na ga hakuri da zama wannan da shi shi ya zama ya fi taimako na a rayuwana an gane وقال ابن المبارك ابن مبارك يكفي منين ما وجدت شيء إلى شيء أزين أزين من علم إلى علم yace ba a taɓa haɗa wani abu zuwa ga wani abu da yake kamar a haɗa haƙuri ya zama kuma ya haɗu da ilimi yace babu abin da yake shi kyau a samu mutum ya ilimi gudun haƙuri yace ba a taɓa haɗa wani abu da ya ajo wani abu kamar a samu mai ilimi ko mai tsananin haƙuri ba wanda an masa shairi baya takawa ko da dai dorama ba dai bari wa Allah kuma bari ta yawo na ta yaɗa waɗannan al'amura ɗin ba mun gane to mu haƙuri mu kokari mu koyi wannan ɗabi'a wa qala ibn mubarak yace man halima sada duk wanda ya zama haƙuri ya zama shugaba dai shugaban shine balan ba shi kace da haƙuri shi kan dafa dutse in kai haƙuri a rayuwa to Allah dai ka maka al'amura tsira cikin sauki Allah ya samu zama masu haka wa man tafa wa man tafahama izada duk wanda kuma ya gane ya gane lamari to izada da a ƙara masa an gane duk wanda ya ƙara tsamo mai ƙara na to da a ƙara masa yace wa qala uqsimu bihi ah wa qala imam ibnu bara ya kaga ce sammallahu ya sayyida bil ulmi bil ulmi yace Allah ya ambaci annabi yaya ya kira shi da shugaba ne yace su da tsananin hakurin annabi yaya shine Allah yace sai shugaba eh dama duk wanda yake so zama shi mai hakuri shugaba tsakanin al'umma to ya yi hakuri a cece shi ya kau da kai ya gani ta wanda gani ba kuma ya zama mai nufin mutane da alkhairi an gano Allah ya kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine halin annabi وقال اكتب لسيفي اكتب لسيفي يكتب الإذ والجلبة من ظلم يكي أوقفا دارين جاي لا تبت جاي قريب إن دي كان أتو سيرين جاي أدو بكو أن سياسة ما wani ya fito ta karana farko ya fadi fito na biyu ya fadi fito na uku amma in yi haƙuri innan nasara ma'a sabari cin nasara na tare da mene haƙuri to Allah ya ƙara mana san manzo Allah ya ƙara samu zama masu haƙuri والهلم خلق والخلق حقيقي الله yake kulukun jalilin min akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam dabi'o'i ne wanda yake ne girma daga cikin dabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addabahu bihi rabbu ubangijinsa shi ya halicce shi da shi mene ne ya kuma qudwatan wa uswatan lin nasi dan annabi ya zama abun koyi jagora abin koyi ga mutane ya ta dubi idan mutane su shirya da annabi to an ci annabi ma ya hakuri me da ana bara ka hakuri ba kai ma me da ana bara ka hakuri ba kai ma dan uwa wa ta'addabu bi adbi dan mutane su yi ladabi su koyi ladabi da irin ladabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakurin manzon Allah an ce lokacin da yazo ya shiga Makka da Umara lokacin sulhu da biya da haka ana sa hakuri a shiga aka dinga wasu sharuɗa wanda ya tafi da a dawo da shi ba da izinin iyaye ba wanda ya yi kaza da a yi kaza hatta da uba ya sashi da shi ya ga sura ya ya damu ta ɗaukan ƙasƙanci ya damu ta ɗaukan ƙasƙanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ni haƙu wannan shekara biyu an ce haƙurin da annabi ya ce ga musuluncin da aka yi ko shekarun da aka yi ana yaƙi ba a cikin musulunci kamar wannan shekara biyun ba da shekara ta shida da na bakwai zuwa na takwas aka ta shiga musulunci to zulmi hu bi ahli kitabi to malam zai fara kawo mana haƙurin manzo Allah yace ga irin haƙurin da annabi ya yi da mene da ahli kitabi yahudi kenan da nasara أعلم هبيرة آه أعلم هبيرة اليهودي زيد بن كان نبي صلى الله عليه وسلم ثمانين مثقال من زاد في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا yace wani da yahudu da ake kiransa alhijiri ana kiransa kuma ainihin sunansa zaidu dan sa'ana ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato wazani shi ne awu ko mu ce sikeli a nauyin sikeli ko waya tamanin wa annabi sallallahu alaihi wasallama nauyin sikeli na waya tamanin kasan aka auna abu a sikeli akan ce nawa ya ja ko aka akan faɗa ko ma sa duk malaza akan ce nawa ya ja ko kilo yawa kilo akan ce kilo nawa yawa kilo ne ce san ce ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam zinare wanda nauyin ta a a an kilo 80 ne amma annabi zai biya shi da dabino kaza dabino kaza a kai da a bashi a matsayin ta fi sabr ma'lum ila ajalin kaza wa kaza وقد لا يهم الأجل يومين kafin ajalin yayi da kwana biyu ai talatatu ko da kwana uku za a zai dubi sa'ana ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko zai da dan kana yazo ga gurin annabi wa kana bi majani qamisihi wa ridaihi sai zai kama mai hafin manzo Allah barganta da rigansa ya tattara ونظر إليه بوجه جميل yawan irin kallo wa annabi da fuska ne mai kiri ya fata rai sun maƙala sai shi ya muhammad ala ta ƙabilu ya ƙi shin ba za ka biya da haƙƙi na bane kan ba za ka biya da haƙƙi na bane ke biya shi gaba nan muhammad sallallahu alaihi wasallam innakum ya bani abdul mutallib mutallib yace ku ba zuriyar abdul mutallib ku ba masu taurin daki san tare umar ibn al-khattab radiyallahu إنه مرة أحد يجوم تقاه وسجل له كل قول يد كيف تسامى سمجنا يدي دقي عما سمجنا مرة سعدائي والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف هنا أمر مشي شو زمان علي شعبا وجوده تترى ريجنت بما يعطونك بشاكش yana faɗan maganganu wa annabi wai zuriyar sa annabi suna saurin bashi ina umar ya zo dinga gaya masa magana dinga gaya masa magana ka san ba din annabi na wajen ba ma ke shi ne annabi ko yana murmushi a ta da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma mutum na wuri ana wa huwa ni da wannan kadiya ba kadiya ni ha wani da dan amma sai ya tawadu irin na annabi kadiya abin da yake wai ni da wannan annabi ya daidaita kansa da shi ta gyara tawadu shugaban halitta kenan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ana koya mana karatu amma ba mun amana ba ka dinga ce ni ni ne za ka mun kaza a wannan kalma ne bayan Allah suka ce kalma ne na girman kai na halal ko mu ne ya mana kaza amma annabi ta ji cewa yi sallallahu alaihi wasallam ni da wannan yake ga shi na umar kunna ila jira azamin ka'awai mu abin da muke bukata gare ka ba wannan bane ba ka zo ka gaya masa magana bane wai da annabi ya gaya masa ka yace a ba wai ka zo cikin Umar ba ka zo ka ta gaya masa magana a ba shi muke bukata ba ya Umar annabi ya ce ya kai Umar ta amurni zai sun laƙa zai ka umurce ni ni ka mun faɗa ka ce in dinga kyakkyawan jiya ka biya ba ka biya ba suna Umar annabi na jiya suna Umar wai lai suna Umar ya umurci annabi wai ya zama mai kyakkyawan jiya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu Allah ba mu albarkan manzo Allah eh ka ce ni in dinga kyakkyawan jiya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah وتعبروا بوصول التعادي shi kuma ka umurce shi da kyakkyawan neman biyan bashi in ana neman in ya zo karɓan bashi ya zamo ya zamo ya zo cikin hali mai kyau kaga annabi na umumi wai shi a masa wa'azi da za a iya fa masa wa'azi da za a iya ta da tawadu ثم قال سيف لقد بقي من أجل صلاة النبي يسأل ka yi haƙuri ma saura kwana uku ne kawai adadin wa'adin ya fita. Wa mara Umar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam umarci sai na Umar an ya qadiyahu malahu wa yazidahu 20 sa'an min tamr la ajli tarwihi ta ilaha illa Allah annabi Muhammad sai annabi Muhammad yace sai na Umar ya je ya biya shi dukiyarsa da aka yi da ba shi dubu ya ƙara masa kuma akan dubu ya ƙara masa sa'i ashirin ta yi ashirin ɗin nan a mudinmu tare ka ce kamar a ce a ba shi mudin da biyu ashirin domin sa'i ne ya kai mudin talatin a irin mudin mu wani mutanen bauchi ba irin mudin mutanen kano da katsina ba su mudin su ɗaya shine mudin mu biyu ta ji ba abin da annabi ya ce a ƙara masa wajen sama ya ce me yasa lajin tabi'i ka biya da ƙora kashi da kai ta ƙora kashi ta zo kana masa magana ya ji tsoro annabi kenan wannan ma a kai yayin da annabi ya kara maka ashirin nan ba ga ranka bane a masunan umar ko ya faɗa bayan ya tafi ka bashi yake kara masa mamudi sa'i ashirin a kai wannan ma a kai umar ibn al-khattab radiyallahu anhu hakan yayin da sunan umar dan al ya bashi haƙƙin sa wa zada hu sai ya kara masa kala zaidi ya zaidi yace ma hadi ziyada ya umar wannan ƙarin da kamun kuma fa ya umar menene ita da sana yace ne wannan kan kala umar ina mara ce amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uhidaka makana marau maka'a an uhidaka makana marau atika makana marau atika yace annabi ne umurce ni in ƙara maka wannan a madadin gurbin korakar da kai da ne kala zaidu zaidu yace a ta'arifuni ya umar shi sunan Umar kafin niyya ya kuwa a kale ce la annabi na wani ban gane ka ban san cewa ba kale yace ana zaidi bin sa'ana ni ne fa zaidi dan sa'ana kale Umar muta'addiban sunan wani na mamaki yace aljibir na sanin nan malamin nan da na sanin yahuda kama da aka ila an fa'alta bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma fa'alta sunan Umar yace me za ka aikatawa annabin Allah nan Muhammadu abinda ina ka aikata din nan me yasa ka aikata haka mun manzan Allah da rasula ma fa'alta wa qultu lahu ma wa qulta lahu ma qulta ka ga masa irin abubuwan da ka faɗa wanda yake mara jin daɗi ka gani kina war bai ma mai ne ta magana mu qala ya tiyawar lam yakun min alamatin nubuwati shay'un illa wa qad araftu fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أهجرهما يكي yake kira wani babu wani abu na alaman annabta da ya saura don da ban jin a fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai rigin sa duk wani alama na annabi ne wannan yake na gani a fuskan sa yake sai abu biyu ko yake so na tabbatar shi ne lan uzurma ni ban jarabe shi gare shi ba wannan abun ban jaraba shi gare shi ba shi ne yake mene wannan abun sai yana ji a tunan mani ce an ce yasbuku ilmuhu jalu an ce haƙurinsa yana rigayar wato rashin haƙurinsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kullum haƙuri da shi ne a gaba in kuma zamu to haƙuri ko dai ba yayi bayan ya gwada maka fushi ya zo ya haƙuri ba kamar yadda safanin muna mu ka fita ka mutum na ma abu ya gaji a maka kuma bayan ya baka haƙuri sun nauta haƙuri ko an tambaye kwanka ma a shi annabi ana masa yake haƙuri الصبر عند سودامة الأولى
يسوع ولا تزيد ها؟ شدة شدة الجهل على إلا ظلما أنت شيء النبي صلى الله عليه وسلم tsananin jahilci na jahili ba ta ƙara wa annabi sallallahu alaihi wasallam komai sai haƙuri in ta zo ka masa wancanci ka masa komai ko sai dai ka gama haƙurin san ƙaruwa yake da yau da ka zo ka masa kaza gobe ka zo ka yi ninkinta sai dai ya ƙara haƙuri وقد أخبروا استبروا ثم يتجاسون بكم ما جرب سنجم ثم أسلم زيد بن سعنا وأنني فزيد بن سعنا في مسلمته wani ɗaka shahadata ya yi kurshi da kalmomin nan na shahada ya sani ne shirin ne sallallahu alaihi wasallam ya ga da haƙurin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi masa annabi ya shahada annabi annabi ya ce ba komai sai ya ce masa na umaru kaman wazi ta ce in zama mai kyakkyawan biya kaman kai ka ce annabi ya saba masa alƙawari wannan kwaikwayon wannan ɗabi'a irin na shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba ran iya 100% ba dama ba ran iya 100% 90 ma 80 ma 70 50 ma sai dai mu riƙe abin da za mu iya. Wasana Islamahu ya kuma kyautata musuluncinsa. Wa shaida ma annabi sallallahu alaihi shaida ya kuma je ya koki da yawa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun mutu fiye fi zazzab tabuka sannan ya rasu a yakin tabuka mukbilan yana mai fuskantar kafirai gaira mudbirin ba yana mai juyawa yana gudu ba. a yana ne fuskantar kafirai aka kashe shi shahada ke ina ganin da innan karatu namu da mu da ta haka da mu dinga yin karatun a takaice wannan haƙo karatu namu mai suna haƙurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara mana san annabi Allah ya bar mu tare masu yin shiyarin ɗin karatu masu ɗauka masu kaza ma abin Allah ya biya ku Allah ya gafa mana Allah ya ƙara mana san ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ku kasance tare da mu ba zai kai sati ba wannan karatu da mu dinga zuwa da shi insha Allah wannan ba zai wuce nan da zuwa wato lahadi ba in Allah da zamu sake kawo shi Allah ya bar mu da ma'aikata sallallahu alaihi wasallama da azurta mu da ɗabi'o'insa abokin su ne dan uwanku kuma masoyin ku Burhanuddin ibnu Sheikh Muhammad Al-Amin Malam Gobe Bauchi Najeriya yake ce da ku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتي لما أغلق والقاتل لما سلك ناس لا بلاد ولا هدي إلى سابق المسلمين ولا يجاهد العزيز سبحان ربك رب العزة أما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين